الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar juma'a 30 ga watan jumadal ula jira 1447 wanda ya dace da 21 ga watan 11 shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu na tasirifi a wannan littafi bai albarka matulul bina'i wal asas idan ba manta ba muna nan cikin a wato gabatarwa ta shi mai ta hakiki za mu tashi farkon shafi da shida inda yake magana akan abin da ya shafi almizanu a tasrifi ya ce fa'in ƙulta idan ka ce ma waznu daraba menene awon kalmar daraba ƙultu zan ce waznu daraba huwa fa'ala awon daraba shine fa'ala faddadu harafin dadu na farko da shi ake kira da fa'ul kalima tunda shine farko shine farko to shi ake kira da fa'ul kalimati warra'u ita kuma ra'un ta bayan dadun din take kira da ainul kalimati ita ake kira da ainul alkalima walya walba'u ba'u ita kuma lamul kalima ana kiranta da lamul kalima saboda in ka ɗauko fa'ala sai ka ɗauko daraba ka ajiye shi a ƙasa za ka ga dadun yana muƙabalanta fa'u ra'un tana muƙabalanta ainu ba'un tana muƙabalanta lamu to shi yasa aka kira harafin farko la abin nan fa'ul kalima na biyu ainul kalima na uku lamul kalimati e to suna komawa ne zuwa ga shi fa'ala din zaka ga harafi na farko fa'un ne na biyu ainun ne na uku lamun ne to su ne ake amfani da su idan an samu wata kalma a larabci to sai ka ga an ce harafinta kaza fa'ul kalima ne harafinta kaza ainul kalima ne harafinta kaza lamul kalima ne fa'in ƙulta idan ka ce alayu jadu fi'ilun a wismun ala harfaini a harfin shin ba zai yi a samu suna ba ko fi'ili wanda ya zo a kan harafi biyu watakila mai tambaya zai iya yin wannan tambaya fishesa malam ya baka amsa ya ce ƙultu zan ce la ya kunu lismu almutasarrifu wal fi'lu ala harfin an gane au harfaini akwai kaddara a wurin ala harfin au harfaini albatta akwai kuskure a ibara akwai aure malai ce to zan ce da kai la ya kunu lismul mutasarrifu ba zai yi a samu suna mutasarrifi ba suna mai jujjuyawa kila daga mufuradi zuwa tasniya zuwa jam'i zuwa nisba zuwa tasgiri da makamantansu duk sunan da yake karɓar waɗannan abubuwa shi ake kira da alismul mutasarrifu wanda yana daga cikin abubuwan da tasirifi yake aiki a kansu wal fi'ilu hakanan fi'ili shi ma fi'ili ala harfin au harfaini to kowannensu ba zai yiwu a ce ya zo bisa ga harafi ɗaya ba ko harafi biyu wannan ba zai yiwu ba ko da a zahirin kaga haka to akwai haruffan da aka shafe akwai haruffan da aka shafe a gane kamar yadda zai bada misali don yanzu kamar fi'ili kamar fi'ilin wa'aya'i wa'aya kiyaye ya'i to in za ka yi umarni da shi sai ka ce i shi kenan i eh ka kiyaye kaga shi kenan ko irin su wa kayaki sai ka ce ƙi ƙi ka kiyaye shi kenan larabcinka kuma ya yi to a zahiri kaga harafi ɗaya ne to amma a hakika ba harafi ɗaya ba ne akwai harufan da aka shafi shi yasa in ka koma ga alfi'ilul madi to zaka ga sun bayyana in kan maishe shi ga alfi'ilul mudari shi ma zaka ga sashen harufan sun bayyana to ko da kaga hakan to lallai lallai akwai harafin da aka shafi amma ka'ida ne a gun larabawa duk suna almutasarrif duk fi'ili shi ma mutasarrif ba zai taba zuwa ga ƙasa ga harufa uku ba in haka gan shi da harafi biyu ko harafi ɗaya to lallai akwai waɗanda aka shafi in kan nemi malamin tasirifi zai ma bayani shi malamin nahawa ba zai taɓa gaya ma ga abin da aka goge ba ba gonarsa ba ce ba fil ɗinsa ba ne sai ka nemi malamin tasirifi shi malamin nahawa kawai zai faɗa maka hukuncin wannan kasara i ɗin me yasa aka ce i ga ainihin ko ƙi to shi zai maka bayani sai ce maka ai saboda ka za saboda ka to shi kuma malamin tasirifi sai ce maka ai asalin harafin nan daga kaza ne ai kaza aka shafe ya koma kaza ya baya zuwa kaza sai ya fito maka da abu dalilin da yasa kuma ka gan shi ɗin haka saboda kaza saboda kaza saboda kaza to asarfiyu kenan eh shi yasa ana buƙatar ɗalibi ya zamo allugawi annahawi asarfiyu albalagiyu ko albayaniyu eh waɗannan abubuwa guda hudu ana buƙatar su ga ɗalibi allugawi shine wanda duk inda ya ga kalma ta larabci ya san ma'anarta duk inda ya ganta in dai laraba suka furta ta to zai ce maka ga ma'anarta to an lugawi kenan lugawi an nahawi shi kuma duk inda ya ga jumla in dai ta larabci ce to zai faɗa maka ga mawukifinta a al'irabi zai gaya maka as-sarfiyu shi ne wanda shi kuma in ka ba shi kalma ɗaya sai ya jujjuya maka ita kila sau goma ya sa mata riga kaza ya koma ce ya sa mata wata sabuwar riga ya sake sa mata wata sabuwar hula ya sake sa mata wani sabon wando haka kuma kalma ɗaya duk kalmar da ka ba shi na ba tara gani albalagi shi kuma wanda duk inda ya ga magana zai gaya maka fa'idar wannan magana da dalilin da yasa aka yi wannan magana da maganan ta dace ko ba ta dace ba shi ma'ana kawai yake kallo ba ruwa ne da abin nan li'irabi ko kuma shi ne li'irabin ba ruwansa da tasirifi ba ruwansa da luga ko a'a ma'anar abin da ka faɗa ta dace ko bata dace ba ya dace ka furta wannan kalima an gane wane makami ko matsayi za a ba wannan maganar to shi kuma zai koya ma yadda ake fahimtar magana da yadda in an ji magana kuma ga yadda za a azata to duk ɗalibi na bukatarsu saboda duk ibara ta larabci ta kunshi abubuwan nan guda hudu ko aya ce ko hadisi ne ko baiti ne da waki shi yasa ko a tarihi ka ga malaman tarihi sun ce ma malami allugawi annahawi asarfi albayani ko albalagi kowanne suna faɗa duk dai suna nufin masanin balaga eh to wannan ya goge a arabiya to wannan shi ake kira malamin larabci a gane ba wanda zai zo yana buga kalmomi yadda ya gada ba ba ko kuma ya rubuta abin da ya gada ba amma in masana sun ɗoka kuma sai su ce wannan ai jahili ne littafin nasa ba komi ciki sai shirme eh sa in ka rubuta littafi ana buƙatar irin wayannan ka ba su duba in sun soke littafin shi kenan ya so sai ka sake yin sabo Allah ya zabu dace eh mutane suna wasa da ilimi da yake ba a san ilimi ba gaskiya eh hakikatul ilmi ba a santa ba suratul ilmi an ka sani to shi yasa wanda ma ba malami ba a kira shi malami abinda ba ilimi ba ma a kira shi ilimi to shine yace wa idza wajadina idan muka samu isman suna ala harfaini akan harafi biyu na hau misali yadin kamar yadu hannu audamin ko jini to falabudda an yakuna hunaka harfin mahazufin ba makawa akwai harafin da aka shafi tun da yadu kaga harafi biyu ne ya'un dalun damin shi ma harafi biyu ne dalun mimun to lallai akwai harafin da aka shafi asalinsu ba haka suke ba asalinsu ba haka suke ba domin shi ya dumi aka shafe hmm? asluhu yadu sai aka shafe yawo damun fa eh damun eh to sai ka faɗa mun ji kama da wani ai ba wani ba ne eh da mai kuma me aka shafi to ya za a faɗa eh daimun a'a damiyon haka ce to ya kace damawun eh shi ne asali damawun to haza huwa al'aslu to su ne aka shafe sai ya koma damun wancan kuma ya koma yadun madadin yadu to duk wata kalma da ha gani to a wannan layin take eh in ka nemi malamin tasirifi zai faɗa ma nau'in harafin da aka shafi to a cikin karatun duk zai gaya mana waɗanne hanyoyi za ka bi ka gano wanne an ka shafe duk za a baka ƙa'idodi in ma yanzu an faɗa ka kasa ganewa falabudda ba makawa an ya kuna hunaka harfin mahazufin ammal asma'ul mabniya amma su sunaye mabaniyai fatujadu ala harfin wa harfaini su ana iya samun su akan harafi ɗaya ko harafi biyu kama abbama'ir daga akwai masu harafi biyu akwai masu harafi ɗaya su kuma dama waɗannan ba ruwan tasirifi da su tun da su dama haka suke akan sura ɗaya ba sa canzawa shi ne ya ce wa hazihi su mabaniyai ɗin nan lama ba hasa lissarfiyina fiha malaman tasirifi ba sa bincike a kansu bayan kulta in ka ce ma za fa'alu ma'al kalimati allati zadat ala salasata a harufin to me suka aikata akan kalmomin da suka haura ma harufa guda uku kultu sai da ce alkalimatu za'ida kalmomi na ƙari ala salasta a harufi a kan harafi uku la ta kharuju an arba'ati ahwalin ba sa fita daga hali hudu alhalatul ula hali na farko an ta kuna ziyadatu asaliyatan za a iya samun ziyada ta zamo ta asali bisababi aslil wada'i duba da sababin yadda aka ajiye kalima din dole a ajiye ta da wannan ƙarin to wannan ana kiranta da az-ziyadatul asaliya ai wada'aha al-wadi'u mai azata ya azata ibtida'an tun karon farko ala arba'ati ahrufin tun karon farko to haka ya azata mislu da haraja kamar da haraja kaga harafi nawa ne ka gani eh kaga hudu ne dalun ha'un ra'un sai jimun da haraja sabiyu al-kurrata to sai ce wal mizanu ala fa'ala kuma ma'aunin da muka yi magana a kansa a baya fa'ala mun ka yi magana to in muka ce da haraja ɗin ga ma'auna shi da fa'ala ba zai yi ba to yanzu ya za a yi kenan shine malam zai gaya maka wai idan kaga kalma haruffanta sun ƙetare wannan ma'auni na fa'ala ka samu fi'ili haruffansa sun haura uku to yanzu ya za ka yi ka auna wannan fi'ilin tun da bai zai yi ka auna shi da fa'ala ba ba zai yi ba kama sabaka bayanuhu fama za ta fa'alu mi za ka aikata to ga amsa sai ce ta zidu laman saniyatan kenan sai ka ƙara lamun ta biyu fi nihayatul kalima a ƙarshen kalima duk inda ka ga irin wannan ziyada ta asali don ita da haraja tun asali haka laraba sun ka azata an gani to ana kiranta da ziyadatun asaliya saboda an azata ne bi sababil wada'i dai zira za ka cire harafi ɗaya cikin da haraja ɗin nan to sai kalmar ta lalace ma'anar da ake so bi ba za ta samu ba saɓanin ziyada wadda ba ta asali ba ko ka cire harafin ziyada to kalmar za ta ba da ma'ana ina fatar an gane kamar karuma sai ka kara ka ce a karama to in ka cire wannan hamza din ya koma karuma za a samu ma'ana amma da haraja cire harafi guda ka gani ko na farko ko duk wanda ka gada ma cire kalma ba za ta bi yauwa to wannan shi ake kira ziyada asaliya waccan kuma ziyada far'iyya an gane? yau saboda ita ko ka cire haruffan suna da wato kalmar za ta ba da ma'ana to shi ne ce fatasiru da haraja da haraja za ta zamo ala wazani fa'alala can ba fa'ala gare mu ba to sai ce ka ƙara lamun ƙarshe sai ka ce fa'alala da haraja fa'alala shi kenan babu wahala ko ko akwai wahala sun ka gani ka'ida ce mai matukar sauki eh to duk sanda ka ga wani fi'ili mai kama da irin da haraja din nan hanyar da zaka bi kenan ayar da zaka bi kenan to shine yace fasakkanna al'ayna sai muka yi wa ainin sukunin fil wazni ga wazani kama talhazu kamar yadda kake gani لأن عين الكلمة صبر عين الكلمة التي هي الحاء dah ita ce ainul kalima haɗin nan in ka duba a yi sake na tun ko ba sake na bace to shi yasa a ma'aunin ma aka yi wa ainul kalima ɗin ɗauri sai aka ce fa lala a kare ko saboda kowane harafi yadda ka furta shi a larabci to a wazanin haka ake so ka furta shi inda wasali ka furta shi to a wazani ma ya fito da wasali da haraja dalumi gare ta fataha to shi yasa fa'un aka yi mata fataha ita ma ha'un tana da sukuni shi yasa ainu aka yi mata sukuni aka ce fa lala fa lala kakka yadda ka saba wannan to shine yace allati hiya alha sakinatun fil mawzuni ga kalmar da aka auna wa dhabatna ahrufal mizani saboda haka muka wasalice harufan wazani ka ahrufil mawzuni suka koma kamar irin harufan kalmar da aka auna dole ne wannan sharaɗi ne fa'ul kalima komi gare ta to in ka zo ga wazani haka za ka aza mata sai ce waka za na ƙulu haka za mu faɗa fi na hawi ja'afarin babin sunaye kenan ko? ja'afar aga suna ne shi ma in ka duba harafi nawa ne hudu ne to sai ka ce ala wazni fa'alalin ja'farin fa'alalin yawwa kaga jimin tana da fataha to shi yasa can fa'ul kalima dole kai mata fadin ainun ga ja'far tana da dauri to haka a ma'auni shi ma fa to haka haka haka abin yake ta tafiya eh haka abin yake ta tafiya haka abin yake ta tafiya sai ce fa'iza kanatil kalima idan kalma kuma ta kasance ala hamsati a harufin haruffan ta biyan ne can an yi magana a kan mai hudu ko? to sai kaga kalman nan haruffan nan sun kai biyar kuma can abin da an ka gaya min ni fa'ala an ka bani to yaya za a yi fa'ala in auna shida kalima mai haruffa biyar bugaga akwai magana ke to shi ne ya ce fa iza kanatil kalimatu idan kalma ta kasance ala khamsati a harufi usulin ta haura ma harufa na asali sun haura uku kenan sun zamo biyar to shi ne ya ce nazidu za mu ƙara harufai harufa guda biyu za mu ƙara shi ne harufai lamin na hau safaru jalin safaru jalin lamun guda biyu za mu kara can ba lamun ɗaya an ka ce a kara ba to nan biyu za ka kara safaru jalun kaga harufa nawa ka bewa ko ta suke kira safar jalun to harufa biyar sinun fa'un ra'un jimun lamun to kaga fa'ala ba zai auna wannan kalima ba ko ba haka ba to shine yace ala wazni eh eh fa'allalin fa'allalin ba lamun biye ce ka kara ba yauwa to dama can safaru sa dama fataha gare ta ko? kaga fa ɗaya safaru jalin to menene asalin fa'ul kalima a safar jalin fa'un fa'un ita ce asulul kalima ita ce fa'ul kalima eh ra'un ita ce aidul kalima shi yasa ya a wazani aka ce fa lalin fa lalin ita wannan sino ai an mayar da ita lamun ita an mayar da ita lamun sai aka ƙara lamun din sai aka yi mata shadda lamun ta farko kenan eh saboda haka biyu ce dama duk sanda ka ga harafi mai shadda to harafi biyu ne iri ɗaya an gane? al'awwalu a sakin wasani al-mutaharrik sai aka shigar da na farkon cikin na biyu sai suka zama harafi daya to shine sai ya aza shadda don ta zama alama sau da haka muna da lamun uku a ciki to shi yasa safaru jalin sai ka ce bi fa'allalin fa'allalin fa'allalin fa'allalin Mm. sai ka yi malamun shadda ta farko kenan ita kuma ainihin a yi mata sukunin don can a kalima ɗin ɗauri gare ta safar eh safar jalin ko to wannan shi ne to wannan ai ba ta asali ba ce ai mun faɗa ai nan ziyarar ba ta asali ba ce ai yawwa ai farujalu farujalu wancan ka'idar ta tafi akan ziyada asaliya ai ya faɗa to wannan kuma ba ziyada ba ce asaliya saboda haka haruffan farko su za ka fara kula da su sannan harafin da ya ƙaru to walaisa inda na filfi'ili aksaru min arba'ati a harufi usulin shi fi'ili a gunmu to ba mu da wani fi'ili wanda haruffansa suka haura ma hudu kuma a cewa duk haruffan na asali ne saboda haka fa'iza wajatta fi'ilan in ka samu fi'ili kuma siyan mai haruffa biyar ausuda siyan ko mai haruffa shida to sai ce fahakum kai hukunci bi kaunil harfil khamis da kasancewa harafi na biyar aw sadis ko na shida za'idan sai ka ɗauka ƙara su aka yi eh kamar misali in talaka hmm? yawa kaga kumasi ne ko to sai ka ɗauka hamzatul wasil ɗin nan da nunin ƙara su aka yi ba na asali ba ne haka isa ga fara sudasi to sai ka ɗauka haruffan nan guda uku duk ƙara su aka yi hamzatul wasli sinun ta'un asalin kalimar gafara sai aka ce ista gafara sau da haka uku su ne na asali uku ziyada to wannan shi ne ko dai kalmar ta zamo a kumasi ko ta zamo sudasi in sudasi ce to da ta biyar da na biyar da na shida din duka na ƙari ne duka na ƙari ne to shi ne abin da ya faɗa wannan a fi'ili kenan shi ne ce awis sabi in kuma a suna ne ko kuma in an samu harafi na bakwai shi ma kai hukunci akan cewa mi za'idan eh ai ƙari aka yi irin su ashura'u ta su'a'u su ba'i ne harufa bakwai ne an yi tsallage? to to walaisa inda na filisbi bai zamo a gunmu ba ga suna aksaru min kamsati a harufi usuli wato ba mu da wani suna wanda haruffansa na asali suka haura mabiyar kenan fa'iza wajatta isman in ka samu suna su dasiyan mai harafi shida au su ba iya ko mai harufa bakwai to fa hukum kai hukunci bi kaunil harfi sadisi aw sabi'i za'idan sai kai hukunci akan na shida din da na bakwai din to duka ƙari ne eh duka na ƙari ne kenan asali su zamo biyar geji na suna haruffa inda na asali ne to suna ya zamo da haruffa guda biyar an gane? shi kuma fi'ili gejin abinda za a samu na adadin haruffa na asali su zamo hudu yauwa kaga kenan suna ya fi fi'ili faɗi shi ana ya samu ma har a samu mai haruffa biyar kuma za ka ga duka na asali ne amma ƙari da za a samu na shidda da na bakwai to wannan duka na ziyada ne duk inda ka ga kalima kuma inda ta larabci ce yawwa yanzu kamar zainabu kaga ruba'i ne sau da haka duk haruffan nasa kaga babu babu wani ishkali babu wani ishkali a ciki an gani haka wancan ja'afaru da ya faɗa shi ma duka harufan asali ne na asali ne babu wata kura a ciki domin da za ka cire wani harafi to sai kaga kuma kalmar ta lalace to haka safar jalun da ya ba da shi ba misali to kaga shi ka duba za ka ga akwai akwai da akwai ziyada shi ma a ciki to amma dai gejin abin da za a samu suna harufansa a ce na asali to guda biyan ne shi kuma fi'ili geji su zama hudu to wannan shi ne to wannan duka yi ne maka bayani idan ka ci karo da kalima wadda ziyara ta shiga cikinta saboda a ƙa'ida in ka samu kalima kaga harufanta sun haura uku ɗin nan to za ka kalla in ziyada din na asaliya ce to dama lamun lamun ɗaya za ka ƙara in ko ba ta asali ba ce to irin wannan harafin shi za ka maimaita in hamzatul wasuli ce ka barta in sinin ce ka barta in ta'un ce ka barta kamar isa ga fara a ga wazaninsa isa fa'ala kaga ba mu canza sinin ba yawa shi ziyada saba irin ta safar jalun ba ce an gane? yau ba mu canza ta ba ba mu canza ta'un ba da kuma mi da kuma sino waɗannan guda uku kaga duk duk suna nan yadda suke yauwa saboda wannan duka ziyada ce far'iyya a gane ba ziyada ce don a gina kalmar ba ko da cire su kai to kalmar za ta ba da ma'ana za ta ba da za ta ba da ma'ana to wannan shi ne to sai mi na'am bismillah ko kamanta bismillah ko ba magana haka yau eh a wai mm mm mm na'am a miya bambancin da ya samu
ya shi an cire sinin da an canza shi da ya can wajen istigafara
ta ai shi isa gafara ba an za shi ba ne a matsayin asalin haka kalmar take shi kuma safar jalon haka laraba sun ka aza shi to duk kalmar da haka laraba sun ka aza ta abinda za ka kara lamun za ka kara saboda haka waccan lamun da ya kara ta biyun nan wadda ya yi wa shadda to wannan saki ne na farko harafin lamun shine matsayin sinin saboda sinin din dama an aza ta ne don a aza kalimat a gani? to duk ziyada ta asali haka za ka mu'amalance ta zaman shi farko ba za ka ce ka ɗauko lamun ɗin kuma ka kawo ta farko ba ta gani? ba za ka ɗora ta a nan ba sai dai ka ƙara lamun duk sanda aka samu za'idi in dai ziyada ce asaliya to lamun kawai za ka kara ziyada wadda ba ta asaliya ba shi kuma harafin shi za ka maimaita a wazani ko ba ku gane ba eh eh yanzu ja'afar bi an ka kara tun da harufa hudu ne kaga kenan akwai abin da aka kara tun da asali ya zama uku ko to sai ya zama hudu sai bi aka kara hmm? hmm? ja'afar ne ce akwai lamun ciki to eh? a akwai ta ziyada eh akwai ta ziyada ba cewa mun kai dama a cire ta ba cewa ɗaya mun kai a gwani ta ziyada tunda asali kalmar ta zamo da haruffa uku to ya aka yi ya zamo kuma harafi hudu kenan wanne ne na ziyada eh eh ja'aru ja'aru shi ne asali saboda haka fa'un da ita ce ta ziyara shi yasa da aka zo wazani sai aka ƙara lamun madadinta to shi ne abin da ake nufi shi ne ya faru a kan safar jalu an gani? safar jalu to duk sanda aka samu ziyada inda ta asali ce don a gina kalima to lamun kawai za ka ƙara a gaban lamun kalima a gani ita za ka ƙara ko kaminta eh wani zubin akan ƙara bayanta wani zubin kuma amma dai galiban an fi ƙarawa kaminta da ita lamun kalima ko shi so ake ta zamo ƙarshe ya zamo ita za a rufe kalima da ita an gane to shi yasa na ziyara din sai a sashi kamin kamar can fa'allalu yawwa to ai lamun din ta ƙarshe ita ce lamul kalima ta asali wannan min shadda din nan dukan su na ziyada ne dukan su na ziyada ne ɗayan yana koma ga sidin ɗayan shi kuma yana koma ga mi shi safar jallu yana koma ga mi kuma eh eh na'am yana goma na'am lamun kuma ta ai lamun lama ai lamun kalima ce ba a eh ita ta asali ce sai koma bara'un sai koma asali bi kenan sai koma fajalun kenan ya an cire sinu an cire ra'un fajalun sai zama sinun ta ziyara ra'un ra'un me kuna jin tsoro haka hukunci yake ɗayan lamun ya koma masinin ɗayan shi kuma ya koma mara'un sauran su kuma na asali ne fajalon kenan eh da sinun da ra'un su kuma sai su zamo yau to duk sanda aka samu irin wannan ziyara karka wahala kanka lamun za ka kara lamun ake karawa a madadin shi za'idi din idan ya zan in ka cire za'idi to kalmar ba za ta baka wata ma'ana wadda su laraba sun ka aza kalmar ba amma kuma haka ya kamata kalmar ta zamo amma sai suka kara mata wasu haruffa to in ka zo kawai sai ka kara lamun in harafi ɗaya ne ka kara lamun ɗaya in harafi biyu ne kame sai ka ƙara lamun biyu ƙagacin sinin tana da fataha to shi yasa lamun ɗin na biyu shi ma ya zama da fataha nan kuma ra'un sake na ce shi yasa ɗayan lamun ita ma ta zamo ta zamo sake na to amma duk ziyadar da ba irin wannan ba irin harafin za ka ƙara irin shi za ka ƙara irin su in talaka sai ka ce mi in talaka in fa'ala shi babu wata wahala don galiban ita irin wannan ziyara za ka ga wadda take fari'iya to galiban za ka ga farko ne ake samunta amma ita waccan ziyara ta asali ko ina tana iya zuwa tana iya zuwa farkon kalima tana iya zuwa tsakiyar kalima duk ana iya samu duk ana iya samu amma waccan wadda za a ƙara don kalmar ta ba da wata sabuwar ma'ana a kan ma'ana da take da shi to so tari za ka ga farko ake ƙara haruffa eh kamar shi istighfara din in talaka irin su aka rama misali yawwa sai wanda za a yi na tad'ifi maimaita ainul kalima irin su fa'ala misali eh to shi kuma kaga wannan sha'anin sa yana da sauki tunda ainin din ita ce zaka kara sai ka sai kai mata shadda to wannan shine ko wanda bai gane ba bambanci tsakanin ziyada asaliya da fari'iya ziyada fari'iya ka ƙara harafin da ka gani a kalima ziyada asaliya shi kenan babu wata wahala to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah